الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا اجمعوا أمرهم وهم يمكرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله إن نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فيهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أزكى الحديث كتاب الله وخير الهدى علي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مودفاتها وكل بدعة ضلالة بعد يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar yadda muka saba da mu ci gaba da karatu na alkur'ani mai sarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin nan a yau 21 ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1444 wanda ya zo daidai da 12 ga watan 4 2023 gregorian calendar muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratu yusuf alaihi salatu wassalam bayan da allah madaukakin sarki ya ba mu labarin abubuwan da suka faru tsakanin yusuf salam da 'yan uwansa da kuma iyayensa da al'ummansa da ya rayu a cikin ta tun daga farko har zuwa wata kenan karshen rayuwarsa bayan allah maɗaukaki sarki ya ba mu labarin wannan kesa kakakaf gaba ɗayanta sai yake cewa bismillahirrahmanirrahim zalika min amba'il gaibi wannan yana daga cikin labarbari na gaibi gaibi shi abin da ke boye yawa da can baka san wannan ba jama'ar ka ba san shi ba muka zo muka maka wahayinsa muka ba muka baka labarinsa shi yasa ce wannan yana daga cikin labarin gaibi nuhihi ilaika wanda muke wahayinsa zuwa gare ka ya Muhammad kamar Allah mu da kake yanzu kuma yana kidabi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ka ji kisan Annabi Yusuf eh na ji kisan Annabi to wannan yana daga cikin labarin gaibi mu ne muka maka wahayi dan kai ma ka sani yanzu a gurinka da gurin al'ummarka ya fita cikin gaibi tun da wata kenan yanzu kai ka sani su ma wata kenan sun sani saboda haka mun sanar da kai ne wannan ba dan kome ba lima fihi min al-ibrati saboda ai akwai abubuwan la'akari a ciki da ka karanta kisan annabi yusuf alaihi salatu wasalam daga farkon ta zuwa karshe za ga akwai abubuwa da yawa wanda za a izina da su akwai laka a gare ka kai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake karanta shi annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa akwai abubuwan da ya karu da su wal ittiazi akwai kuma abubuwa na wa'azi wanda ya kamata a ce an wa'azu to liman kalafa ka ga duk mutumin da yake ya saba maka wanda ba zai bi ka ba kenan da haka Allah madaukakin sarki yake cewa wannan yana daga cikin labarin gaibi da muka maka wahayi wa ma kunta Allah madaukakin sarki ce wa ma kunta ladaihim iz ajma'u amrahum ai kai baka tare da su ya Muhammad a lokacin da suka tara hankalinsu akan lamarin su gaba daya kawun yankuruna alhali wata kenan suna makirci baka nan ya Muhammad yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam tsakaninsa da annabi Yusuf sun gado ba za ga shekaru masu yawa ko tsakaninsa da annabi Musa alaihi salatu wasallam akwai shekaru masu yawa ballantana zuwa can har zuwa zamanin wata kinan annabi yusuf alaihi salatu wasalam da haka allah maɗaukaki sarki ya tabbatar masu cewa a'a ai ba ka tare da su a wani lokacin iz ajma'u amrahu lokacin da su yan uwan annabi yusuf suka tara hankalin su gaba daya wa miyan kuruna alhali suna wata kenan makirci lokacin da suka yi shawara za su jefa shi a cikin rijiya kana gurin ne a ba na gurin amma yanzu ka sani to wannan yana daga cikin abin da muka sanar da kai wato kenan na ilimin gaibi walakin alam naka mun ne muka sanar da kai bihi da shi wahayan ilaika ta hanyar wahayi zuwa gare ka wa inzalan alaika mun saukar maka da wato kenan tafsil na wa'annan abubuwa din wato kenan daya bayan daya wannan kuma kaga in kan akari da shi za ga yayi daidai da fadin Allah inda yake cewa a annabi sallallahu alaihi wasallam kunta ladaihim iz yulquna aqlamuhum ayyuhum yakulu maryam bai muhammadu baka nan da aka bashi kissan na na maryam tun daga farkon haifuwanta da yadda aka dauki daulinta kafulin rayuwanta aka ba shi komai da komai titallinta har ya zuwa ta girma har ta zo ta haifi ɗanta annabi isa ɗan maryam har ya zuwa wata kinan wani lokacin sai allah madaukaki tarki ce masa ai wa makunta lalaihi izirkuna aklamu a lokacin da suke jefa alkalamansu a cikin ruwa wato kinan ana tunanin kamar za a yi za a yi wato kinan me ake kiransa ne a zuba a ga wane ne zai ɗauka ko yawwa to nan baka nan ayyuhum yakulu maryam cewa wani na cikin sai kamata ya dauki dawainiyar rayuwar wato kenan nana maryam wannan ma Allah madaukakin sarki ya tabbata masu da wannan haka kuma yayi kama da inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma kunta bi janibil garbi a janibil garbi ai baka gefen yamma wato kenan na kogin nan iz kadaina ila musa al'amr lokacin da muka zantar da al'amari ga annabi musa alaihi salatu wasalam ai baka na a wannan lokacin baka na Allah ya ba shi kisan annabi musa alaihi salatu wasalam an jefa shi a kogi kuma Allah ya tsayar da shi an kawo shi kuma an zo an fitar da shi kuma an je an rene shi a inda ake tsammanin anan ne za a kashe shi to amma duk annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi labarin wayannan abubuwa a lokacin da ya faru wato kenan baya nan da aka yake cewa wannan yana daga cikin ayoyi da Allah madaukakin sarki ya sarkar ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsinkayar da shi wayannan labarbari domin su ahlul kitabi da sauran al'umma ta musulmi duka su ji labarin su dauki wa'azin da ya kamata a ce an dauka su dauki izina a kansa to mu ji malam وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين Allah maɗaukaki zarki ce wa ma aktarun nasi amma abin lamarin shi abin mamaki a cikin lamarin shi ne yawa yawan mutane walau harasta koda kana kwaɗayin su zama muminai to wannan mutanen wato kinan ba za su zama muminai ba walau harasta ko kana so wa ma aktar nasu bi mu'minina yawa yawa mutane majority na mutane wato kenan ba masu imani bane ba masu imani bane yawa saboda duk da cewa mun karanta a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai ci ya ce zai cika aljanna da jama'a amma kafin ya cika aljanna da jama'a nassi na alkur'ani sarihan ya fitar da cewa za a cika wuta da jama'a za a cika wuta da jama'a sannan cika aljanna da za a yi da jama'a za ka samu mutum ɗaya yana da gida maka-maka gidan mutum ɗaya ya fi faɗin duniyan nan sau goma idan shi talaka ne gida ɗaya sau da kaga cika ta ba wani abin abin nan ba ne ko yanzu garin na a ce za a raba shi kashe 20 kowane kashi abin mutum da an ba mutane 20 aigarin ya cike ko an yanka shi kashi 20 an yi katafarin gidaje kai dauki nan kai dauki nan da mutum 20 sun kare amma in cakudawa za a yi ta yi fa ko cikin masallacin da sai ka ga sha mamakin mutane da zai diba to wuta haka za a yi ta jefa haka ita za a yi ta jefa haka za a yi ta jefa babu wani kayan jin daɗi ba da aka ce kana bukatan kaza kana bukatan ɗakin yin kaza kana bukatan gurin sha'awa kana kuma gurin yawo duka babu wa'annan abubuwan to kuma Allah ya ce duk da haka sai ya duk da cakudawa da za a yi sai ya cika ta don haka shi yasa majority na mutane a rayuwa ba za su yi imani ba ba za su yi imani ba so da inda za su yi imani to da za a cika wutar bayan kuma Allah madaukakin sarki yake ce wallahi sai na cika haka fa yace fa wallahi sai na cika da haka yawa yawa mutane ya Muhammad ka kwantar da hankalinka kaman ana ba annabi sallallahu alaihi wasallam hakuri ne ya kwantar da hankalinsa kare da saboda ya damu ya ta da hankalinsa akan mutane ba su yi imani ba ce ba su to majoritin mutane ba ba su yi imani ba ba za su yi imani ba kuma ko da kana son su yi imani din haka na za to yanzu ma da musulunci yake da yawa a duniya ka auna ka gani nawa ne musulmi nawa ne wanda ba musulmi a yawan duniyan nan nawa ne ina ce da afirka ne kawai ko afirka ma wani bangaren afirka da middle east sai wani bangare na far east a nan ne musulunci yake sauran mutanen fa za ka samu wata kenan har yanzu arna in duniya za a hada gaba daya wato kidan musulmi ba za su kama kafar su ba Allah madaukakin da ke je mu je malam
وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين
dangane da waccan aya da muka karanta Allah ma da kudi dalki cewa wa in tudi akthar man fil ardi yudilluka an sabilillahi ko in kace majority zaka bi a ban kasa to majority za su batar da kai akan hanyar Allah ma da kudi dalki kaga kenan kadan ne wanda suke tsintsan kan hanya ko qalilun min ibadi ashukur kadan ne kadan ne yanzu mun ce arna sun fi yawa a duniya dangane da in ka hada su da musulmi duk da cewa yanzu Allah ya ba mu abin nan musulunci ya ya yaɗu jama'a ta yi yawa to ka ware ga musulmi ga arna za ga arna sun fi yawa to an ajiye su a gefe an kawo musulmi nan a musulmin ka duba ka gani su wane ne wato kenan musulmin da suka san musulunci da wanda ba su san musulunci ba don akwai mutum musulmin da ba zai iya karanta maka ko da fatiha ba ka tantance irin wayannan sannan ka zo musulmin da suna musulmi kuma suna shirka duk su ma ka tace ka zare iyaka musulmin da ba sa shirka kwata-kwata a rayuwarsu ai su ne da wanda su shiga aljanna ko tana ce duk wanda ya mutu yana shirka ba zai shiga aljanna ba to kaga saka wanda in ana ta tantancewa ana ta tantancewa ana ta tantancewa sai kaga wato kenan majority din da wato kenan ɗaya gefen zai dan haka Abdullahi dan Abbas Allah ya dade shi ki ta Allah ka sanya ni da cikin kadan me yasa kace kadan ce Allah sai ce qalilun min ibadiy shukur wa qalilun ma hu kanu qalilan min al-layli da dai irin waɗannan abubuwan kadan yan kadan ana ba sifata sifofin na mutanen kirki sai ga an ce yan kadan ne yan kadan ne haka Allah yake cewa ma tasaluhu min ajrin haka ne Muhammad baka tambayar su wani abu na lada wato kenan ai ma tasaluhu ya Muhammad على هذا النس والدعاء إلى الخير والرشد من أجر كازو كان مسوى أزي كان مسوى الدعاء على الخير كان فاتا su musulunta kana fata su zama mutanen kirki kana fata kasa shiga wuta kana fata su zama sun shirya akan hanya a addinance da kuma a duniyance duka wayannan fa babu wanda yake baka kwandala akan wannan baka karɓar komai saboda haka Allah madaukakin sarki shine yake baka ladanka shi ne ki makala daga yawwa in huwa illa zikirun lil'alamina kai dai kawai abinda kake yi wato kenan gargadin da kake yi ba komai bane gargadi ne daga Allah madaukakin sarki wanda ke ubangijin talakai an aiko shi lil'alamina dan amfani ai li ajalil alamina an dan amfanin mummune in kaga ana karanta alkur'ani dan amfanin mutane ne an saukar da alkur'ani don amfanin mutane ne inda alkur'ani zan baya da amfani a wurin mutane to mutanen rayuwarsu da rashin rayuwarsu kusan duk ɗaya ne za su da wani amfani su ma to mu je وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون الله مدوكين سركي يتي وكأي da yawa min ayatin zaka ga aya fi samawati ko a cikin sammai wal ard ko a cikin kasai sai ka ga mutane ya murruna alaiha su zo su wuce ta gabanta su ganta da idan su ko mana hamurgin amma sun kauda kai gabanin ta da yawa mutane za su wuce ta wurin ayar Allah madaukakin sarki da ya kamata a ce sun tsaya sun nutsu sun yi tuntuntuni a cikin wannan ayoyi su dubi dalilai da suke kawowa tauhidi cikin halittun Allah maɗaukakin sarki a cikin samai da cikin alƙasai ka duba girman taurari da muke magana a kansu girman taurari a kansu da muke magana az-zahirat sawabit wanda suke masu haske wanda suke in an ce sawabit wanda suke tsaye a go daya wato kenan wasayyarat da kuma masu yawo akwai taurari wanda suke yawo muke ji magana akwai wanda suke fix amma a zahirin lamari shine babu abin da yake fix babu abin da yake fesa kusan ko menene haka kawai yana yawo ne a cikin a cikin falakin sama babu wani abin da yake yawo illa iyaka akwai wa'anda da gaggawa muke ganewa yawon nasu yanzu kama misali malaman geography suna ce mana duniya tana kewayawa ai duniyar ba akan komai take ba kawai tana kan ikon Allah ne ko tana kan iska ne sararin iska haka just kawai kamar ka fura a balo ka jefa shi sama kaga yana yawo akan iska yake haka duniyar ma take ba a kan komai take ba haka Allah madaukakin sarki ya yi ta to irinta irinta suna da yawa taurari suna da yawa kowanne tauraro daya ya yi duniyan nan kamar sau dari akwai taurari wanda sun yi duniyan nan kamar sau dari kuma suna nan da yawa akwai kawaki akwai nujum kaukab shine wanda yake wato kenan yake haskensa na jamu shi ne wanda yake karban haskensa daga gurin wani kawkaf shi ne wanda yake tabbatacce shi yake bada a na jamu shi ne wanda yake abin yake bada haske yake bada haske kawkaf kuma shi ne wanda yake karban haskensa daga gurin wani allah samu fahimci abin da ake nufi a nan gurin yauwa idan ka ga a sama haka ka daga idon ka sama sai ka ga tauraro tana bilinkin to wannan ita ce na jamu daga ga tana haske in ka ga wani hasken ta a tsaye ke tar yanzu kamar hasken wannan abu ai kaga a tsaye ke tar haske ne kawai wa su ne kawaki wa'annan kuma na jamus da suke blinking ko shi na ke cewa twinkle twinkle little star how i wonder what you are saboda suna twinkling to wani su ne ake kiransu na jin da bambanci tsakanin wa'annan da wa'ancan kawakib dinan su ne manya-manyan wanda ɗaya ga ya duniya na kamar sau ɗari da sauransu illa aka nisan su ne da yake tsakani muke ganin su wato kiran abin nan amma yau ta hanyar taimakon telescope ana iya fahimtar abubuwa da yawa cikin halittun Allah maɗaukakin sarki amma abin mamakin da abubuwan da suke cikin falakin duka sai ka ga ɗan adam ya wuce bai nazari a kansu ba har ma waɗanda za su yi amfani da telescope din su gano su yi zoomin su gano abin fiye da yadda kai za ka gani har ma mutanen da za su shiga cikin apollo su tashi su tai duniyan wata ko su je mars su je su gano abubuwa to wa'azin da ya kamata a ce sun ɗauko na ƙudurar allah madaukakin saki ba sa ɗaukansa ba sa ɗaukansa sai dai su ɗauki wani shiririta na daban wal jami'i duka waɗannan abubuwa an kan lura musakaratun Allah madaukaki sarki shine ya kore su domin babu wanda yake goyin against normal law babu tauraron da in ya fito nan Allah ya ce sai ce ashi nan zai yi babu ranar da in ta fito nan Allah ya ce ta yi ta ce ai ta nan za ta yi babu wata ko kuma wani abu daga cikin halittun Allah don Allah ya ce ai nan shi ya ce shi nan zai sai da dan adam sai da dan adam saboda komai za ka ga suna tafiya a tsari in ba haka baka ga miliyoyin taurari ka taɓa jin tauraro tauraro sun yi karo da yake na mutane na Allah ne amma motoci ba nawa ne suke karo da yake na mutane ne nawa ne suke karo wannan ma a cikin garin na wani ya zo ya doki wani ya kara masa gudu yana a gaba yana tafiya ya zo ya doke shi ta baya yana gudu ya doke shi ya kara masa abin a cikin garin nan saboda na mutane ne da haka suna goyon against normal law kamar yadda mu mutanen muke goyon against normal amma su wayancan dukan su musa karatu Allah madaukakin sarki ya kore su menene ayoyi da zaka gansu a cikin ƙasa mun gida yin mutajawaratin yanki yanki na ƙasa yanzu misali ka dubi ƙasar Nigeria nan da abubuwan da suke ciki in ka je England sai ka ga wasu abubuwa ne daban in ka je Eskimos ƙasar sai ka entirely mutanen daban tunaninsu daban al'adunsu daban dabbobinsu daban ciyawarsu daban abincinsu ma daban ko haka kuma in ka tafi wajen Philippines duk inda ka tafi a duniya nan haka ne wa hadaika wajen nat da gonaye da lamuna kala kala da kayan ciki wa jibalin rasiyati da duwatsu wanda suke wato kenan abin yanzu ka zo ka samu abin wani yana waka ya dutse yana waka ya ce a yanzu shekaran ka miliyan nawa a nan gurin kana zaune a to Allah ya ce ya zauna a nan kare ya tashi don haka ko shekara miliyan nawa zai tashi ba zai tashi ba dutse yana zaune kai yanzu a daure ka na shi kwana kwana uku a gindin turke ta gani ce ba za ka je ko ina ba ta ga ba za ka da ordinary umarni ce zauna a nan sai bayan kwana uku wala ba ka iya zama ba sai dai in an daure ka an an daure kan kuma wato hankalin ka ya tashi da duniyan nan ba za ka yi zama amma dutse halitta ne na Allah Allah madaukakin sarki ta masa zauna a nan ba za ka mutum ya zanna yana kallon dutse yana dan nazari yanzu shekara miliyan nawa rai yayi a zauna a nan gurin to ba ma na yanzu ba yanzu a gaba kuma shekara miliyan nawa rai zai ba zai tashi a gurin ba har sai ran da Allah ya kawo tashin sa a gurin ko kuma Allah ya su tsari tsari tsari tsari tsari tsari kowane ƙasa da irin bukatunsu da abin nan akwai misali da aka bayar wani dutse dutse ne shi shi kadai ne a duk duniya tintini allah maɗaukakin sarki ya yi dutsen nan ba a gano amfaninsa ba har sai lokacin da za a yi tayal a cikin masallacin haramin makka wannan tayal da kuke taka mai sanyi ne ko matsalin rana an ka taka shi sanyi ne wani injiniya ya ce a gwamnatin saudiya dutse guda ɗaya ne kawai za a yi aka ce to je ya samo shi ya tafi kasar denmark kuma anan allah ya ajiye shi ya tafi denmark ya je nemi dutsen ya calculation abin da zai ciki masallacin haramun makka ya ce yana so to su ba su san amfanin su ba sai yana nan da zane suka ce to nawa ne ya ce ko nawa ne suka gama tsadar su ya rubuta abin da suka rubuta ya tura musu kuɗi ya sayo wannan abin aka zo aka ɗebo rabin aka zo aka yi aiki da shi bayan ya tafi sai wani balarabe sai ya zo shi sai ce yana so a sayar masa rabin shi ko bai san me zai da shi ba aka sayar masa ya ɗaya ya tafi da shi kasar saudiya ya je ajiya wani guri bai san waye ya sai wannan ɗin ba bai san kuma me aka yi da shi ba kwata-kwata sai bayan kamar shekara goma aka yi tunanin kuma za a yi irin wannan a masallacin haramun madina mutum ya dauki abin da sai ya tafi kasan denmark neman dutse ya je tara an ɗaya mai dutse ya ce lahala na kuta illa billahi dama rabi ya saya ya bar rabi wasu yadda zai ce matar dan allah da annabi waye ya saya ta ce ita bata sani ba wani mutum ne ina labari a tracing out ko za a samu kuma binciken ta babu ya kwanan su kinsa ya shiga jirgi zai tafi ya je biya return ticket har ya shiga jirgi jirgi zai tashi sai ta je wayanta ka zo an samu wanda ya saya ya fita a jirgin ya fasa tafowa ya dawo ya bincika sai ga wani balarabi ne a ƙasar makka ya je ya same shi ya ce masa kai ne kasa dutse kaza ce eh ina yake dutsen ga ya ce yana guri kaza me za ka da shi ya ce ni da na siya na aji sai ce to ga rasidi da Allah muna so ka sayar mana nawa za ka sayar ya ce me za a yi da shi da shi ne muka yi tayar da makka masallacin makka yanzu muna so mu tayar da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma Allah ya yi amfani da ni ya sai ya sauran ya koye dan kar arnas ɗebe kuma yanzu ka ce mun sayar maka ainihin ga kamar Allah ne kawai ya amfani da duka kaga yadda Allah ke tsara abubuwansa sauran kar wani sai sai Allah kimsa wani balarabe je sai kuma ya ebo shi ya zo ya aje ko bai san ne zai da shi ba yanzu da shi aka aka ta masallacin abin duk zafi rana in ka taka sanyi zaka yi to kaga irin waɗannan ayoyi ne wanda ke mutane za su zo su wuce ba tare da abin nan ba wa amwajin mutaladimat ko kuma in ka je bakin teku ka ga yadda kumfa take dagawa take tsada me yasa haka yake faruwa kuma kai tunani ma me yasa aka yi teku ma tukunna tuma ta yaya aka yi da ita ko menene abubuwan da suke cikin sa ko wa gifarin sha'i'atin da gurare wanda suke fako kaje gurin da aka ji babu babu ruwan sama babu ciyawa babu me da sauransu haka ne wa kan min ahya'i wa amwat da rayayu da matattu abubuwa da suka rayu da abubuwan da suka mutu shi wa yake tsaya yake nazari akan wayannan don ya gano tauhidin Allah madaukakin sarki wa hayawanin wa nabatin da dabbobi da shuke-shuke ka je jeji ka ga dabbobi kala-kala wani ka ga kwaro ne dan karme mai kyau wani ka ganshi mummuna wani ka ji shi yana wari wani ka ji shi yana kanshi haka ciyawa kala-kala wani abin sha'awa wani abin duka kowanne akwai dalilin da Allah madaukaki sarki ya shaka wa samaratun mushtabihatun wa muktalifat da kayan marmari wanda suka yi kama da juna da wanda suka saba ma juna fi ta'ami wa rawa'i wasu a cikin dandanan su ne kama kamar su kala su bata yi kama ba wasu kuma a kala su yi kama dandanan zai iya abin nan wa alwanu wa sifat kai me yasa ma tukunna aka yi launi ne me yasa aka yi fari ka taba tunani akan wannan me yasa wani kala ta zama baki kuma kowanne akwai abin da yake symbolizing a rayuwa akwai abin da yake symbolizing a rayuwa me yasa aka yi hakan nan me yasa aka yi kore me yasa aka yi ja sabin kalas nan da ake abin nan tun daga violet da indigo da green da red har yanzu abin duk me yasa haka suka faru to kaga duk wannan da mutum zai nazari zai ga wato kenan Allah madaukakin sarki kwara ɗaya ne kuma sarki ya tabbata a gare shi kuma shine wato kenan gwani akan wannan wa ma yu'minu aktharu
وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أما دود وين آيين sai mutane su zo su wuce ma yumna aktharuhum billahi yawa yawan su ba sa imani da Allah illa hum mushrikun sai sun kare mai kaga anan masu imani kenan ba wanda ba su imani ba fa wanda suka yi imanin aka ce imanin su baya tabbata sai da shirka ta shiga cikin ta abinda babu tabbas a kansa mutane su dauka su rike shi har su rabu da Allah madaukakin sarki akan wannan Abdullahi dan Abbas yake cewa min imanihim annahum idza qila lahum man khalaqa samawati wal arda idan saboda alama da zai nuna cewa suna da imani ka tambaye su waye halicci samai da kasai wa man khalaqa al jibala waye halicci duwatsu da duniya zaka ji sun ce maka Allah Allah ne amma duk da haka mun shirkun suna nan suna shirka da shi kuma suna shirka da Allah madaukakin sarki amma sun yadda Allah kwaya ɗaya ne sun yanta Allah ne sama Allah ne kasa to mu ji malam أفأمنوا أن تاتيهم غاشية من عذاب الله أو تاتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون to yanzu mutane ba su yi imani ba musamman mutanen makka da ba su yadda ma da alkur'ani ba su yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam ba abu aminu an tatihun gashiyatun suna son wata mai lullubewa ta zo ta lullube su ne ko min azabillahi cikin azaban Allah madaukakin suna son jira suke sai azabar Allah ta zo ta lullube su a lokacin da za su yi imani bai kamata ba ko yawa ya kamata mai hankali hankalta ya hankalta ba sai matsala ta zo ba sai ya fokusin sai gyara sai maganin matsalar kafin ta iso wannan shine mai hankali amma matsala tana tafiwa mota tana tafiwa ta yi kanka ga dangane ka ce oke he ta zo sai ka gudu sai ta iso tukuna ko a dayan minista kuma ka gudu kaga ai babu hikima ciki amma tun da kaga ta kwace ce wannan fito kowa ta kansa maza maza kai haka ko kai haka ko ko kuma kai tunanin tsaye da ita inda abin da zai tsaye da ita to kaga kai ne mai tunani amma Allah madaukakin sarki ya tana ya zargi wayannan mutanen Makka da muke wayanta a wancan lokacin cewa sun kisi nazari ga abin da zai kare su da azawar lahira har sai ta zo har sai ta zo kenan gashi ta min azabillahi sai ta zo ta dan daga ranar mutum ya mutu kai gashi bai imani ba gashi tun da zabi Allah ta zo masa ko to wayannan sun mushrikai ne to ina ga mu'mini a mu'mini yana fasa mutuwa ne ko mu'mini baya haduwa da azabar kabari annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce al mu'minu yu'adhab bil qabr fi qabrihi mu'mini za a iya masa azaba cikin kabarinsa akwai mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo bakin kabarin su yace innahuma la yu'azibani wallahi wa inna ana musu azaba wa ma yu'azzibani fi kabirin kuma ba a wani abu ne wanda mutane suka dauke shi mai girma ba daya bai ya tsayawa fitsari ya dauke ni ya fitsari daya kuma yana gulmur mutane ya dauki magana nan ya kai nan kuma su musulmi ne don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko zarban dabi ne ya dora ya ce za a dan musassauta musu azaba kafin abin ya bushe kaga shi ma dan wani lokaci ne gunti nawa ne addara a ce ya kwana ya ini azaba za ta sake dawo don haka ana azaba a cikin kabari da zaran ka shiga cikin kabari lokacin da ake azaban kai kai ɗaya ne kuma ba a san abin da zai zo ba domin in mutum ya hada da azaba a cikin kabari wal iyazu billahi abin da zai zo bayan kabari ya fi shi tsanani ya fi shi tsanani to in mun san da wannan to zama za mu yi hasirar da muka mutu ko sai mu shirya to kaga mai hankali yanzu ya kamata a ce ya kama hanyar Allah madaukakin sarki ko to majin tafa amin قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين Allah madaukakin zarki ce kullum ka gaya musu ya Muhammad hazihi sabili ni wannan ita ce hanyata yanzu kenan kamar Allah madaukakin sarki ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fitar da aqidar sa fili ya fitar da ra'ayin sa fili ya fitar da fahimtar sa fili ko sabanin da da farko farko suna yi a boye haka ne suna yi a boye saboda gudun kar a halaka su saboda su yan kadan ne amma yanzu sun kai matsayin da Allah madaukakin sarki ce ya gaya wa mutane duniya baki daya shi ga hanyar sa hazihi sabili wadda ita ce hanya ta haka ne kuma ni akida ta akan wannan shine ad'u ila Allah ina kira mutane zuwa ga Allah ne da haka ake son musulmi ya fahimci hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya bi ta domin yana kira zuwa ga Allah ne kuma wajibi akan musulmi ya kira zuwa ga hanyar Allah madaukakin sarki kenan kaga yanzu wanda zai bi hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira zuwa ga hanyar Allah to shi fa ba shi da fahimta sai irin fahimtar da alkur'ani da hadisan manzo Allah suka zama masa da shi shi yasa wani lokaci muke magana cewa idan abubuwa ya zama na al'adar mu ne haka muka samu iyaye da kakanni suna yi kuma bai dace da karantarwa ma'aiki sallallahu ba abin da ya fi mana zaman lafiya mu bar shi saboda in ka ɗauki abin da Allah maɗaukakin sarki ya karantar da kai a cikin littafinsa hanyar manzo sallallahu alaihi kana da daman kai bayani ranar lahira amma in ba haka bane fa ba za ka bayani ba za ka shiga cikin wala yuzanu lahum fa ya'taziru ba da ma a musu izini wala ta su kawo uzuri saboda ai dama baka dauki hanyar da ya kamata ba adu ilallahi ni ina da'awa ina kiran mutane zuwa ga hanyar Allah madaukakin sarki kaga kenan masu da'awa suna bin hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ma da sun yi kokarin kiyayewa wato kenan tsarin da'awar tasu kuma kiran da nake yi ala basiratin akan basira ba a jahilce ba ba na kiran mutane a dukunkune aya ce a fili balo-balo ga yadda take hadisi ne zahiri balo-balo ga yadda yake kamar wannan yana nuni cewa mutanen da suke kiran mutane akan wani abu na gaibi wanda wai ba kowa zai gane ba sai wani ne zai gane shi to sun barkan wannan hanya domin hanya annabi sallallahu alaihi wasallam ala basiratin ne a fili zaka ganta zaka gane ta addinin Allah madaukakin suke a fili yake sayyidina umar yace umirna an nahkuma bi zawahiri wallahu yatawalla sarair babu wani ilimi wanda ke na gaibi wanda wasu suka ke kwantar da shi ko ma bayan wayansu ilimin shari'a ilimi ne wanda ke a fili kuma ni za mu yi tafiya akan wannan hanya in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya ce masa ya faɗa ana ni Muhammadu wa man ittaba'ani da duk wanda zai bi ni akan wannan kaga kenan duk wanda zai bi annabi sallallahu alaihi wasallama addini wanda ke a zahiri yake babu magana addini wanda ke wato kenan boye wa subhanallahi kuma ka gaya musu cewa tsarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki sannan ka sake gaya musu wa ma ana minal mushrikina ni bana daga cikin masu shirka duk abu in ya shafi shirka ba ba ba ba ba gayyata ba ba kuka na bane ko kuma kiwar kishiya ta mutu to da ka ba ruwa na wa ma ana minal mushrikina bana cikin masu wato kenan mushrikai masu shirka to mu je malam وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون الله ورحمة كذلك كيتشيك يا مسو يا محمد وما أرسلنا من قبلك mu fa ba ma aikuwa wasu manzanni kafin ka kai muhammad illa rijalan face mazaje face mazaje ma'ana illa rijalan face mutane yawwa duk wata al'umma ta mutane ba ma aiko musu sai mutane ko yawwa illa rijalan ya nuna kenan a cikin annabawa babu mata ko ba mu aiko manzanni a kowace al'umma ba illa rijalan don haka mai asalin misali ke cewa wala na biyu unsa kattu yushta ba babu annabi mace ko da sau ɗaya da aka taɓa zaɓa wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna cewa an rijalu kawamuna ala nisa mazaje su ne tsayayyu akan mata haka ne tunda allah bai taɓa aikowa manzo a cikin mata ba amma ya aiko manzo manzanni wato kenan a cikin a cikin maza yauwa saboda haka kuma kamar yana nuni cewa ba aiko manzo ba face a cikin mutane domin suna ake kiransu rijal don haka fadin Allah da yake cewa ya ma'asharar jinni alam ya atikum rusulan minkum ya kusuna alaikum ayati wa yanzurunakum liqa yawmikum hada ko ya ku taron aljanu manzanni daga cikin ku ba su zo ba kamar wancan aya tana isharar cewa akwai manzanni cikin aljanu manzanni ba su zo muku ba ne ko ba su muku gargadi su nuna muku cewa akwai wannan rana ta tashin alkiyama tana tafe yau amma rinja malamai suka fi rinja da maganar shine cewa manzannin cikinsu su ne wanda suka zo suka bi annabi suka ɗauki sako suka je suka gaya musu ma manzannin annabi ne kenan ba manzannin da ake musu wahayi ba wallahu ta'ala a'lam sau da Allah maɗaukin sarki na cewa wa israfna ilaka nafara min al-jinni yastami'una al-qur'an mun karkato da wasu aljannu su zo su gurin ka sauri al-qur'ani falamma hadaruhu qalu ansitu da suka iso annabi yana karatun sallah suka ce ku tsaya ku tsaya ku tsaya ku ji wani abu tukunna sai suka kewaye annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai ma sani ba suka ji karatun alqur'ani suka ji karatun alqur'ani suka shaye ishe su ko falamma qudiya wallahu ila qawmin munzirina sai suka tafi tunawa su gargadi a mutane kaga su ne rusulan din kenan yanzu sun ji karatun alkur'ani daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun dauki wa'azi da kan kansu kuma sun musulunta sun yadda kuma sun dauki wannan abu sun je gurin mutanen su munziri na suna musu wa'azi suna musu wata kenan gargadi don take zaka ji sai ya koma na aji eh inna sami'na kitaban wanzala min ba'di musa musaddiqan lawa ya ku mutanen mu mun ji an saukar da wani littafi mai kyau bayan wanda aka saukar ma annabi Musa gashi kaza gashi kaza kaza kaza kaza ya kawo na ajibu da iyallahi kaga wa'azi suke yi yau don haka kenan ya ma'asharar jinni alam ya atikum rusulan minkum ko suna alaikum ayati wa yunziruna kulli qa'ayumikum haza din nan ana nufin wato kenan mu'minan cikin su da su su karbi wa'azi a gurin musulmi sannan su je su isar a gurin su wallahu a'lam na? eh akwai mazaje a cikinsu akwai mazaje a cikinsu a'a idan ba manzanci na wahayi ba ne ai mata masu na yi yau ko a cikin maza ga akwai mata da suke wa'azi ko yau za su iya ita sako amma dai a ce allah ya zaɓe shi a matsayin manzo to wannan sai mutum banda aljanu based on wannan abin nan sannan kuma a cikin mutanen kuma sai namiji wato kenan banda mace ko illa rijal nuhi ilayhim sai mazaje ne muke musu wahayi dan haka in Allah madaukaki sake ya tashi yin wahayi wahayi irin na risala na manzanci ba wahayi irin na ilhama ba ko yawwa to sai mazaje ne muke musu wahayi min ahlul qura cikin mutanen wato kenan garuruwa kenan yanzu mutanen gari ne sai a zaɓi ɗaya a cikinsu sai a zama da shi annabi saboda ai shi ne ya san mutanen shi ya fi sanin take-takensu shi ya fi sanin ɗabi'unsu shi ya sanin halayensu da abinda suke so da babda sassa da aƙidunsu da al'adunsu da kwamfi da kwamfi tun haka ya fi kowa sanin yadda za a yi musu wa'azi shi sa har kwanan gobe hikima ce a bar mutum a inda yake mutanensa ya yi musu wa'azi za ta fi za a fi karɓa duk da cewa hausawa suna cewa ido a kare na ko wannan nake gani yau da gobe ko yau amma na kuɗe shi zai fi fahimtar halin ku da shi ma fatan fatan ne na rayuwar ku ya zai isar maka wata kenan sako wani lokacin ka aka ɗauki mutum ka gaishe wani wuri nesa zai iya yi zai iya yi zai iya yi amma kuma dole sai an samu wani nau'i na nakasa ta wani wuri cikin wasu abubuwan da bai fahimce shi a gurin ba ko kuma sun mutanen ba su fahimce shi a haka ba ko kuma zai lafa zai kalami zai tsammanin yabo yake ashe kushewa zai yi da sauransu afala mai surufin ardi wai shi mutanen makka me yasa ba sa yawo a ban kasa ne fa yanzu su je su duba su ga kaifa kana ake wata ladina min qawli mutanen suka zo kafin su wanda ba su bi Allah ba da kuke sarki bayanai ne karshen su ya kasance ya kasance su je su kai gurin samudawa su je su ga gurin adawa su je su ga mutanen iran zatul iman allati lam yakul bi sulhabil bilad su je su gani wannan akan mutanen maka aka saukar da wannan aya amma hukuncin ta baya ba za su ta jawo har kan mu yanzu aka ce tafiya mabudin ilimi in kai yawo za ka ga ayoyi daban-daban ko wani darar akirati khairun amma fa mutum ya tsaya ya nemi gidan lahira ya same ta to wannan ya fi masa alkhairi musamman lillazi na takawa ga wanda suke masu takawa in dai ka ce kai musulmi ne to tsaye ka nemi lahira ya fi maka alkhairi wanda ba su da takawa an suka dama ba su abin nan ba ko guda ai ba shi da halal guda ba shi da halal ba shi ba shi da haram kai ko guda ba shi da haram yawa wanda ba musulmi ba bai san hukuncin shan giya ba bai san hukuncin zina ba bai san nan liwadi ba bai san hukuncin komai ba sai abin da al'adar garin su tace masa wannan shine ba daidai ba wannan shine daidai a hakan ma kuma zai bi ta ne ba tare da wani imani da shi saboda baya tsammanin wani sakamako a ranar lahira akan biyayya da yayi wannan al'adin nasa amma wanda yake musulmi fa to shi fa darul akhirati khairun ya ne tsaya ya nemi gidan lahira shi ya fi masa alkhairi afala taqiluna jama'a yanzu ba za ku tsaya ku hangarci wannan al'amarin ba tunda ka ce kai musulmi ne ka yi bayan din kanka akan wasu abubuwa ka hana kanka wasu abubuwan da shari'a ta hana ka hana kaza amma duk da haka na sakaci a neman lahira kaga ake wato kenan gurguwar da dabara to mu je mallam حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين bayan da Allah madaukakin sarki yake ce mana bai aiko mutane cikin garuruwan mutane su yi wa'azi ba face mazaje ya aiko manzanni mazaje kuma sun yi wa'azi kuma sun nuna mutane su tsaya su nemi gidan lahira shi ya fi musu alkhairi amma duk da bayanin da annabawa suka yi da balagarsu da hikimansu da wa'azinsu duka ba kowane ne aka imani da shi ba don haka wani ma daga cikin annabawan an ƙi karɓarsa kwata-kwata ma gaba daya Allah ya ce hatta idan sai asar rusulu su yi wa'azi su yi wa'azi su har sai sun yanke kwanan cewa ba za a imani da su ba wa zannu annahum kuzibu sai sun samu yaqini a cikin zuciyarsu cewa an ma karyata su kawai ba a karbi sakon su ba abin da suka zo da shi ja'atum nasaruna sai kuma taimakon mu sai zo mu sai kaga mutane sun karba sai ga mutane sun karba ku duba irin wahalan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha a makka amma sai ga mutanen makka sun karba sai ga shi sun zo su sun tsaya a gaban sa yana musu bayani yana cewa laifin da kuka min na yafe muku sai gashi kuma sun karba yanzu in kana neman inda yake ɗaukaka musulunci a duniya in ka samu maka sai ka ja ka tsaya sai ka ja ka tsaya babu inda za ka ga dattawa suna zuwa da kyar su zo masallaci a kawo su akan wulci a zuwa saka su abin amma a sai sallar tahajjud haka a ashirin da su ko sama da haka fiye da wannan gurin babu inda za ka ga ana aikin alkhairi ana gogoriyo mutum yana wawar mutanen da zai ba su sadaka ko ya ba su abinci su ci a duniyar nan sama da wannan wurin da sauransu to sadaka bayan sun yanke kauna ja'atun nasaruna sai taimakon mu ya zo shi don haka idan mutum yana wa'azi tana gargadi karka yanke kauna za a kika za a ba za a fahimce ka ba a abubuwa dewa amma tayimul kai dai ka faɗa musamman idan gabar faɗan ta zo ta za ka faɗi ta manufarka shi ne mutane su fahimci abin amma ba lalle ne mutane su fahimci abin a wani lokacin ba za su iya zagi za su iya kushiya kana musu abin da suke faɗa kansu kana faɗa abin da suke so suna jin daɗi ran da kawai abin da ransu ba haka take so ba sai kai din makariya kake go ba haka bane a'a duk da kai hakuri akwai lokacin da du za a zo sai an fahimci wayannan abubuwan ko bayan baka dare ballantana ma Allah madaukakin take ce ja'atun nasruna taimakon mu yana zuwa mu yana zuwa musu don haka mu ninje man sha sai mu tsayar da wanda muka ga dama wala yaruddu wala yuraddu ba'suna babu abin da yake mai da wato kenan azabar mu in ta zo ta anil qawmil mujrimin akan mutane mujrimai kaman adawa da ta zo ta babu wanda ya hana aka halaka su samudawa da ta zo ta babu wanda aka mutanen iran babu wanda ya hana aka halaka su wato ganin da azabar ta zo ta ko ba ta tsaya a kansu ba ta a kanmu idan ba za a yi mana azaba isaliya ba to ran da kai mutuwan ka ta zo ta ka ai shikenan kai ka shiga cikin wannan tarkon in har mutum wato kenan mujrimi din ne sai dai in mamuni ne shi mutuwa hutu ne a gare shi ta muje malam لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفتري ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله مدعوك تذكرك لقد كان في قصصهم عبرة hakika a kissosinsu wato kenan akwai ibartun abun lura da ulil albabi ga duk mutanen da suke wato kenan a masu hankali duk mutumin da yake da hankali a kissosin annabawa nan kissasin ba da ce fi kissa wahida sai bace kissan annabi yusuf ne tunda ita ce na hannu bisa daliha wanda a cikin surar yusuf muke kuma kissas muke yi amma da Allah ya tashi sai ya ce kisas jam'u kissatin kissosin su susuwa annabawa kamar yadda Allah a baya yake cewa ba mu aika annabawa ba face mazaje a cikin garuruwa ko kuma sai ce hatta idza tai asr rusul don haka su rusul din a kissosin su wato kissan kowane annabi idan ka je ka dauka ka gani akwai ibratun abun izna akwai abin la'akari akwai abin lura akwai abin da zaka dauki wa'azi akwai abin da zaka fahimci abubuwa da yawa a cikin sa kenan saboda ma kana hadisin yautara ba magana ce kawai shafa labari shine ne ake zuwa ake kikirowa ba nobel bane ko ba nobel bane aka ce wani mutum ya yi tambaya lokacin paul gindiri yana da rai ce fasto in ina karanta bible sai in jira yana na ɓace amma ina karanta nobel sai rika jin daɗi sai ce na gane wannan ba mai bi ba ne ba mai bi ba ne to ga gani saboda haka to wannan littafin Allah ne bible ko amma ya sami distortion an lalata shi an wuce jiga shi a wajen translation kuma tunda da ibraniyanci aka saukar da shi a wajen translation an babbata ma'ana amma caccanje wa'insu ayoyin da sauransu da haka mutum ya karanta su baya samun nutsuwa ya zo yana tambaya to nobel kuma wani ne zai zo ya tsara ya zo ya tsara labarinsa komai da komai shi ma yana da lokaci yanzu lokacin da william shakespeare yake rubuce sa aidi duniya ya rufe kofa yanzu a zai dauki littafin shakespeare yana karantawa ya zama outdated ko ba a abinan ɗinsa ko turancin sama ba irin turancin da ake yanzu ba ne ko ce in truth i don't know why i am so sad it worries me you say it worries you sai ka ga ka nemi tafsirin menene wannan in truth i know not i know not why i am so sad it worries me to kaga irin turancin shakespeare da aka yi gadara da shi kenan yanzu ya zama outdated bible da yake an samu distortion a cikinsa ya zama matsala amma alkur'ani a yau in ana karanta shi sai ka ji hantarka tana rawa musamman Allah ya sa ka samu alaraman da Allah ya bashi sanin tajwidi da ka'idojinsa kuma Allah maɗaukakin sarki ya bashi mizmara min mizmar al yaqub ako Allah ya bashi murya ya bashi abin nan tin yana karanta wallahi sai ka ji hantar ka tana rawa na rantsa da Allah sai ka ji hantar ka tana rawa musamman idan kana fahimtar ayoyin da ake karantawa a ciki kuma har duniya ta nade shi ba zai abin nan ba zai canji ba ba zai canji ba to kaga don haka abubuwan da yake ba da labari ba labari shaminan shafa labari shuni ba ne maka na hadisa yuftara walakin tazika lazi mai dai sai dai shi alkur'ani dama littafi ne wanda ya zo ya gaskata littafin da suka zo gaba gare shi alkur'ani ya yadda da lijila ya yadda da attaura ya yadda da zabura ya yadda da safifi ibrahim ya yadda da sofi musa da duk sauran littattafai haka ne har ma minhum man qasasna alayka wa minhum man lam nafsus alayk duka qur'ani ya zo ya tabbatar da su amma bai zo ya tabbatar da distortion na cikin su ba don ya ce me yasa kuke fawailin lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim sama yaquluna hadha min indillahi ko ya ce kuma du wannan littafin taj'aluna fi qaradisa tubdunaha wa tufuna kaseeran haka abinda suka yi na distortion a cikin bible da sauran littattafai duk qur'ani ya tabbatar da wannan amma abinda ya tabbatar na Allah madaukakin sarki qur'ani ya zo ya tabbatar da shi wannan wa tafsilan kuma Allah madaukakin sarki ce wannan littafi ya zo ya yi bayani dalla dalla a fili babu magana a yi abu wato kenan a rububi a'a wa tafsilan kullu shay'in ya zo ya bayani komai dalla dalla komai dalla dalla mun faɗi labarin wani malamin misarar ya je kasan turawa ko wani wani mustashriqun dan ya walakanta shi a gaban jama'a yace masa zo zo zo zo zo kace alqur'ani ya ce ma faradna fil kitabi min shay yace eh tabbas haka ne ya kawo alkama sane ya goma yace masa ma sane za a samu a nan gurin yace dariya ce wannan mai sauki ne sai tambaya kir ina baya mai masa ake wani kaza kaza kaza aka zo aje kira shi aka zo wannan zai masa guda nawa yace zai guda kaza sai ce masa mustashrikin zai yi guda kaza za ta ata wani ka tambaya sai ce ai haka alqur'ani yace mana ai fasalu hada zikiri in kunta la ta'lamu saboda haka yanzu alqur'ani ne baka ansa saboda haka tafsirin li kulli shay wa hudan kuma wannan littafi na Allah alqur'ani shiriya ne shine shiriyar da wato kidan babu bata a cikin ta shine shiriyar da wato kenan ake son kowa ya bi wa rahmata kuma jin kai ne likabi yuminu ga mutane wanda suke sun yi imani to mu je malam بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون
to alhamdulillah to alhamdulillah an ce mana lokaci ya za mu tashi gobe insha Allah a farkon sura Allah mu ayar sai ka bari sai gobe sai ka sake karanta to za mu dakata da insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu insha Allah ya ba mu ladan sa abin da muka kuskure Allah gana da mu kuskure ba mu ikon gyara ya fi mana alhamdulillah